بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمتن أصبر شدا قوة ذو الحجة shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 24 ga watan Yuni shekarar miladiya ta 2023 wannan shine kaset na 325 cikin jirangiyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khairul Ibad wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya Sheikh al-Islam rahimahullah wannan littafi na Zadul Ma'ad mawsu'a ne tarihin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da bayani akan al'adunsa da ɗabi'unsa da yadda ya gudanar da al'amuran rayuwa da addininsa malamai suna jinjina ma ibnul qayyim akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin zadul ma'adi ne a halin tafiya inda ya je ƙasar makka don aikin hajji nesa da iyalansa nesa da littafansa Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi idan ba manta ba ibnu qayyim al-jawziya yana mana bayani akan tarihin zuwan yan sako mabambanta da suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman a ƙarshe-ƙarshen rayuwarsa mun ji bayani akan wafdu Najran wato tawagar wakilan kiristocin kasar Najran ta yankin Yaman kenan abin da ya faru da wasiƙa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta dan su kai ma mutanen su sai kuma zamu muka muka fara jin bayani da ya kawo game da fiqhun da ke cikin wannan gaba ta kissa a cikin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har muka zo inda yake magana cewa wannan gaba tana nuna halastin tattaunawa da yin munazara da alul kitabi yace ba ma halasti ba mustahabbanci ba ma mustahabbanci ba kai wajabci ma har ibn qayyim yake cewa shi kanshi yana kokarin zai ware littafi guda dan ya tona asirin ababen da ke cikin kristanci na shiririta da rashin kan gado da tufka da warwara a lokacin sai na ambaci cewa akuma littafin shi na aljawabus sahih wannan kuskure ne daga bakina na faɗa na maimaita kuma ba wanda ya mun tambihi a cikin ku a jawabu sahih ba littafin ibn qayyim bane littafin ibn taymiya ne mujalladi bakwai wanda ya rubuta shi dan mai da martani ga kiristoci sai da na tashi abin ya ta mun yawo kwakwalwa da na koma na ji lalle ashe kuskure ne ba shi bane ina ina so ne shara ga littafin hidayatul hayara min al yahudi wan nasara to a cikin shi ne ibn qayyim ya ware wasu shafuka yayin wannan maganar idan ka koma daga shafi na 430 zuwa shafi na 450 kaga muka kalli wannan maganar sai ya zama cewa kamar ibn qayyim bai ma samu damar cika wannan burin da yake ba domin shi ya so yayi ne kamar da ya faɗa wa narju minallahi subhanahu ifradaha bi musannafin mustaqillin zai littafi na musamman akai kama bai littafi na musamman akai ba ko kuma mu ce ba mu samu labarin ko yayi ba masu tarihinsa ba su ambata ba masu ƙididdiga littafinsa kamar su malam ainihin wato bakar abdullahi abu zaid na koma cikin littafansu ba su ambata ba shi ma bakar ɗin allah ya gafata mai abin da ya ambata kenan kawai cewa lallai ibn qayyim ya yi wannan wannan magana a cikin hidayatul hayara min al yahudi wan nasara to allah ya gafata mana gaba da idan idan za a yi tunawa ibn qayyim ya ce zai ba mu labarin wani abu da ya faru tsakanin shi da wani malami cikin kiristoci na tattaunawa shine yake cewa wadara baini wa baina ba'di ulama'ihim munazaratun fi dalika ibnu qayyim yake cewa da ni da wani malami cikin kiristoci fastocin su mun tattauna akan wannan batu na tabbatar da gaskiyar annabta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma nuna cewa littattafan su suna tabbatar da annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qultu lahu fi athna'il kalami da muna tattaunawa sai na ce mishi ولا يتم لكم القدح في نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم إلا بالطعن في الرب تعالى والقدح والقذيف na ce masa ba za ku iya sukar annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba face sai wannan suka ta yi na so ta tafi zuwa ga cewa kuna sukar Allah ubangiji madaukakin sarki kuna cin mutuncin Allah in dai har kuka zagi annabi sallallahu alaihi wasallam kuka kiyada da annabtarsa to wannan zagin ba zai tsaya akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai tsallaka shi zuwa ga Allah mahalici wa nisbatihi ila a'zami dhulmi was safahi wal fasad kuma zai zama lazumin haka kuna danganta Allah Ubangiji zuwa ga mafi girman zalunci da mafi girman asafa wato rashin kan gado wal fasad da ainihin barna Allah ya daukaka ta'ala Allahu an zalika Allah ya daukaka daga haka faqala sai wannan fasto ya ce mini kaifa yalzamuna zalika ta ya zaka ce in ba mu yarda da annabinku ba kenan mun zagi Allah qultu sai ni ibn qayyim nace mishi bal ablagu min zalika ce abinda kuka yi ma ai yafi karfin zagin Allah la yatimmu lakum zalika illa bi juhudihi wa inkari wujudi ta'ala yace wallahi da zaran kun kiyada da annabta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to kamar kuna musa akwai Allah ne ba ku yadda akwai Allah ba lazimin magana kuke wa bayanu zalika ibn qayyim yake cewa abinda nake nufi da haka annahu idza kana muhammadun indakum laysa bi nabiyyin sadiqan sadiqan in kuka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku a wurin ku ba annabi ne mai gaskiya ba wa huwa bi za'amikum kuna riya cewa wai shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wurin ku malikum zalimun kuna cewa wani sarki ne mamugunci faqad tahayya lahu an yaftariya ala Allah to kuna cewa kenan ya zauna ya tsara tunanin bariyewa Allah ƙarya wa ya taqawwala alaihi ma lam yakulu ya zo ya faɗi abin da Allah bai ce a faɗa ba wannan shi ne ma'anar maganar ku sun mai timu lahu zalika kuma ya zo ya faɗi hakan kuma ya ci nasara wa ya stamirru ya ci gaba da yaɗa wannan da'awar da kuke cewa ta ƙarya ce hatta yu hallila wa yu harrima ya ce kaza halas ya ce kaza haram wa ya furidal fara'ida ya ce kaza farilla wa ya shara'i'a ya ce kaza shari'a wa yansakhal milala ya ce a daina yin kaza addinin da Allah ya soke ne wa ya ribar riqaba ya sare wuyaya na kafirai da wanda suka yi barna wa ya katula atba'ar rusul kuma ya kashe mabiya wasu annabawa kaman kaman yahudawa da suke garin Madina yace wa hum ahlul haqqi kuma a gurin ku su wadancan masu gaskiya ne wa yasbi nisa'ahu kuma ya kame matansu wa auladahum da diyansu a matsayin bayi kuce duk wannan ƙarya ne duk wannan abin da ya ba Allah ne ya sa shi ba kuma da ya ci wannan nasara wa yagnama amwalahu wa diyaruhu ya ci ganimar garuruwan su da gidajen su da dukiyar su wa yatimma lahu zalika kuma ya samu nasara akan haka hatta yaftaha al-arda ya bude kasashe gabaki daya wa yansiba zalika kulluhu kulluhu ila ila amrillahi ta'ala lahu kuma yace duk wannan abin da ya Allah ne ya umarce shi da yayi wa mahabbatihi lahu kuma yace Allah yana son ai haka war rabbu ta'ala yushahidu in kun ce annabi ƙarya yake don abin da yi kuma Allah yana ganin shi duk yana wannan ƙarya wa ma yaf'alu bi alil haqqi wa atba'ir rusul Allah yana ganin shi yana yi ma masu bin wasu annabawa masu bin gaskiya irin wannan taka birki da taka wuya da cin nasara akan su wa mustamirun ala al-iftira'i alayhi 23 sana kuna nufin yanzu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zauna yana wa Allah ƙarya shekara 23 wa huwa ma'a zalika kullihi yu'ayyiduhu wa yansuru kuma ƙarya ce a wurinku amma Allah ya taimake shi Allah ya bashi nasara wa yu'li amrahu Allah ya ɗaukaka al'amarinsa wa yumakkina lahu fi asbabin nasri al-kharija an adatil bashari Allah ya taimake shi da wasu hanyoyin cin nasara wanda suka fi ƙarfin dabarar ɗan adam Allah ya turo iska Allah ya turo mala'iku Allah ya bashi ƙarfin da zai ruguza rundunar da ya fi ta yawa Allah ya tsorata runduna tun kafin ma shi ya zo wajen Allah ya bashi dama ya ɗabi ƙasa ya watsa idan mutane su ta sosawa ya kashe su duk wannan a matsayin ƙarya yake wa Allah kuke gani ya ce wa ajabu min zalika abin da ya fi bada mamaki kuma game da wannan shine annahu yujibu da'watan ana gani yadda Allah ke amsa addu'a shi sai ya addu'a Allah ya amsa kamar yankan wuka ya wani addu'a ya warke ya wani addu'a baka addu'a ya halaka yace ya Allah kai ruwa Allah yayi ruwa yace ya Allah ka dauke ruwa Allah ya dauke wa yuhlika ada'ahu min ghairi fi'lin minhu fi'lin minhu nafsihi wala sabab Allah ya halakar da abokan gabansa ba tare da ya yi musu komai ba bal taratan bi du'a'i wani lokaci addu'a kawai yake wa taratan yasta'siluhum subhanahu min ghairi du'a'i min sallallahu alaihi wasallam wani lokaci kuma Allah ya tumbuke mai su ba tare da ya roki Allah ba wa ma zalika yaqdi lahu kullu hajatin sa'alahu iyaha amma kuma an ga cewa Allah yana biya masa duk wata buƙatar da ya roƙa wa yu'idduhu wa ya'iduhu kullu wa'adin jamil kuma Allah ya mishi yana mishi duk wani alƙawari mai kyau a duniya da lahira Allah ya aika malaika Jibrilu ya gamu da shi yace Allah ya ce in maka bishara ranar alkiyama Allah ba zai kyale ka ba sai ya gamsar da kai game da falalar da zai ma kai da kai da al'ummarka haka Allah ya ce mishi kwantar da hankalinka ranar alkiyama sai Allah ya gamsar da kai duk bukatar ka sai ya biya maka shine makaman mahmudan kuma yake cikin sahih bukhari Allah ya mishi wannan alƙawarin thumma yunjizu lahu wa'adahu ala atammil wujuh sannan kuma Allah ya cika mai alƙawarin sa na cewa zai bashi nasara akan suwa ne zai mai da shi garin sa zai daukaka addinin sa wa ahnaiha wa akmaliha nasara mafi cika nasara mafi da'i hadha wa huwa indakum fi gayatil kadhibi wal iftira'i wa dhulm Allah ya mushi duka wannan amma ku abun ku kirsoci kun ce shi karshe ne wajen ƙarya da kiran magana da zalunci fa innahu la akdhaba mimman kadhaba ala Allah domin ku babu wanda ya kai ƙarya wanda ya Allah ƙarya wastamarra ala zalika kuma Allah ya bashi ya ci gaba da yin haka wala azlama mimma abtala shara'a anbiya'ihi wa rusuli babu kuma wanda ya kai zaluncin wanda ya bata shari'a annabawa kun ce ya zo da sabo shari'a ba irin ta annabawa ba wasa afi rafi'a min al-ard ba wanda yake zalunci mutumin da zai kokarin ya kaure shari'a annabawa a bayan kasa wa tabdilha bima yuridu huwa ba wanda yake zaluncin wanda zai kawo wata shari'a ya maye gurbin shari'a da annabawa suka yi wa qatl wa qatl awliya'i wanda ya kashe waliyan Allah wa hizbihi wa atba'i rusuli da tawagga Allah da masu annabawan Allah wastamarrat nusratuhu alaihim da'iman kuma muna gani Allah ya ci gaba da taimakon Muhammadu sallallahu alaihi wasallama akan dukkan waɗannan kabilu da al'ummomi wallahu ta'ala fi zalika kullihi yuqirru yana ta yin wannan abun kuma Allah na tabbatar da shi akai wala ya'khudhu minhu bil yamin Allah bai kama shi ba wala yaqau minhu al watil Allah bai maganin shi ba wa huwa yukhbiru an rabbih annahu awha ilayhi annahu la azlama mimman iftara ala allahi kadhiban aw qala uhiya ilayya walam yuha ilayhi shay'un gashi shi da kansa yana bamu labarin cewa Allah ya mishi wahayi babu wanda ya kai zalunci fiye da wanda ya Allah ƙarya ko wanda zai ce Allah ya aiko ni alhalin Allah bai aiko shi ba wa man qala da wanda yace sa unziru mithla ma anzalallah zan saukar da irin abin da Allah ya sauka fayalzamukum ma'ashira man kadzabahu ahadu amrayni la budda lakum minhuma sai ce to ku masu ƙaryata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna da ɗayan abu biyu dole ku zabi ɗaya imma an taqulu la sani'a lil alim wala mudabbira ku ce to babu wani ubangiji da ya kera duniyar nan babu ubangijin da ke juya duniya walau kana lil alim sani'un domin ko in dai har da akwai ubangiji bisa wannan kaddara taku mudabbirun qadirun hakimun mai juya abubuwa mai kaddara mai hikima la akhadha ala yadayhi to da ya kama wannan bawa wala qabalahu a'zama muqabalatin da kuma ya tinkare shi da girman tinkara waj'alahu nakalan lis-salihina aw sanuskan lil-zalimina ko da ya zama nakalan lis-salihina haka yazo a sanuska da ya mai da shi abun abun kwatance abun bayin Allah na gari haka ce zalimina ma zai zai zama nakalan wato ya mushi azabar da asalihai za su gani illa yadiqu bil muluki ghayru hadha domin sarakuna da suke da ƙarfi babu abin da za su iya yi fiye da wannan shine wanda yake tutar da al'umma su su kama shi ga wasu ga wani mutum yayi kaza yayi kaza yayi kaza to me yasa Allah bai kama shi wato sai dai in babu Allah ke fa kaifa bi malikis samawati wal ard wa ahkamil hakimin to ina kuma ga Allah mamallakin sammai da kasai wanda yafi kowa hikima me yasa bai kama shi bai kama shi ba in ƙarya ce ba shi turo shi ba to wannan shine abu ɗaya da za ku ce ku ce ba Allah asani abu na biyu nisbatu rabbi ila ma la yuliku bihi min al-juj ko kuma ku danganta Allah zuwa ga abinda Allah bai cancanta a danganta shi zuwa gare shi ba ku ce Allah yana zalunci wasafahi ku ce Allah bai san abin da ya kamata yi ba wa zulmi ku ce Allah azzalimi ne wa idlalil haqqi da'iman abadan abidi kuma ku danganta Allah da cewa ya halakar da halittunsa har abada la bal nusratal kadhib ko kuma ku ce a'a Allah ya taimaki mai ƙarya wattamkinu lahu min al-ardi Allah ya mallaka duniya ga mai ƙarya wa ijabati da'awati Allah ya amsa addu'an maƙaryaci wa qiyami amrihi min ba'di Allah kuma ya bar al'amarin wannan maƙaryaci ya ci gaba da wanzuwa har bayan maƙaryacin fiye da shekara dubu yanzu da ɗari hudu yace qarnan ba'dahu qarnun a a a wa ila'i kalimatihi kalimatihi da'iman Allah ya daga al'amarin kalmar wannan makareci wa izhari da'wati ya bayyana kiran da makarecin yayi wa shahadatu lahu bin nubuwati qarnan ba'da qarni ala usul ashhad fi kulli majma'in wa nat Allah ya bari an ci gaba da ayyana wannan mutum a matsayin annabi kowane gari da kowane waje a kowace alƙarya tsawon shekara 1400 zuwa yanzu ya za a yi Allah ya haka to wannan zai lazumta dole ku da cewa gaskiya ne abin da ake fara kenan fa aina hadha min fi'li ahkamil hakim to ya za ai ku gwada wannan rashin tunanin naku da aikin Allah wa arhamir rahim falaqad qadahtum fi rabbil alamin a'zama qadhin duk wanda yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba annabi bane to wannan ya soki Allah mummunan suka yace walam tatul muddatuhu a wata an tufihi a shadda tsani kun soki Allah suka mai tsanani wa an kartumuhu bil kulliya kun musu samu Allah wa nanu la nunkiru anna kaseeran min al kadhabina qama fil wujud kun kai mai kace ba mu musu cewa an samu makaryata da azzalimai da mutunta sun rayu a bayan ƙasa sun samu ƙarfi wa zaharab lahum shauka sun yi ƙarfi irin gasu nan ko anan muna da su ba irin su shekau din nan su turji su waye ba azzalimai bane sun yi ƙarfi shekara da shekaru ana iya samun su walakin lam yatimma lahu amru amma al'amarin su bai wanzuwa rana ɗaya za a samu ne da za a gintse su ba za ka sake jin labarin su suna tafiya kuma al'amarin su ya tafi wannan shine sunnar Allah game da azzalimai hatta fir'auna da duk zaluncin shi da Allah ya gintse shi wannan zaluncin bai wanzu ba to ya manzo Allah sai sama zai faɗi ya mutu mutuwa ta salin alin kuma addinin shi ya ci gaba da wanzuwa kuma wani ya ce addinin na ƙarya ne ba zai yi ba babu shakka addini ne na gaskiya yace a wasta'salahu a walam tatul muddatuhu al'amarin su bai dadewa bal sallata alaihi rusuluhu atba'u Allah zai sanya manzannin shi da masu masu bin Allah su fi karfin wannan azali fa mahaqu atharahu su kawar da asarin sa wa qata'u dabirahu su yanke bayansa wasta'salu sha'afatahu a tumbuke karfin sa هذه سنته في عباده منذ قامت الدنيا wannan shine sunnar Allah kaida da Allah yake bi game da bayan shi tun da duniya ta kafu duk wani mutumin da kaji sunan shi ya wanzu da alkhairi to alama ya dama can alkhairi yake yake idan ku na banza ne sunan shi bai wanzuwa sai dai a dinga labarin shi ana Allah wadare da shi amma wannan aikin da yayi to zai zama da zaran ya gama iya abin da zai zai iya shekara goma ashirin talatin yana yana ɗiba albarka yana rashin imani yana rashin daraja amma Allah zai zo ya kawo wani yanayi da za a kama shi a ɗanɗana mushi kuɗa a ci mutuncin rayuwarsa ko a yi mai kisa mummuna ko Allah ya gwada aya a kansa daga nan kuma Allah ya kawo da tasirin shi wannan shine sunan Allah game da azzalimai tun da ya halicci duniya kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba azzalimi bane annabin Allah ne yace wa ila an yarisa Allahu al-arda wa man 'alayha kuma haka Allah zai ci gaba da yi har ƙarshen duniya fama sami'a min falamma sami'a minni hadha al-kalam ibn kayyim yake cewa yayin da wannan fasto yaji wannan zance dalla dalla kaga bai kawo mishi aya ba in bar da waccan da yayi mishi ilzami da ita bai kawo mai hadisi ba bai kawo mai magana wani malami ba zance ne kawai na na abin nan na hikima zance na cikuikuye mutum a cikin hujja ta zahirin waƙiyar rayuwa ba yadda ya iya yaji wannan magana kala yace ma'adallahi an naqula innahu zalimun aw kadhib ci muna neman tsarin Allah daga mu ce Allah azzalimi ne ko makaryaci ne ko mu ce manzon Allah azzalimi ne ko makaryaci ne ai mu mu ce makaryaci bane ba mu ce azzalimi bane bal kullu munsifin من أهل الكتاب يقر بأن من سلك طريقه وقتفى أثره هو من أهل النجاة والسعادة في الأخرى شيء دون من عدلشي ko ba gaskiya ba in yar kalla zai ga cewa lalle duk wanda ya bi salon tafarkin wannan annabi naku eh zai tsira a lahira zai samu tsira qultu lahu sai nace mishi fa kaifa yakunu saliku tariqil tariqil kadhabi wa muqtafi atharihi bi za'amikum min ahli najati wa sa'ada kun ce makaryaci kun ce wanda yake azzalimi to ya za ku ce wanda suka bi shi kuma za su samu tsira da sa'ada falam yajid buddan min al-i'tiraf bi risalati yace da aka yi rasa yadda zai ce ai mun yadda eh manzo ne mun yadda walakin lam yursal ilai sai ce to amma mu baya cikin ba ma cikin tawagar da ya kamata mu iman da shi ce eh mun yadda manzo ne amma na ku ne ku larabawa ku na ku ne ku da kuka yadda da shi amma mu ba za mu shiga addinin qultu ibnu qayyim yace faqad lazimaka tasdiquhu to ya zama lazimi ka gasgata shi wala budda wa huwa qad tawatarat anhu al akhbaru bi annahu rasulu rabbil alamin ba yadda ka iya tunda labari ya zo ta ko ta ko ina cewa shi manzon ubangiji ne ilan nasi ajma'ina kuma manzancin sa zuwa ga dukkanin mutane ne kitabihim wa ummiyihim wanda yake yana bin wani littafi sune kirista da yahudu sune kitabihim wa ummiyihim da sauran da sauran da sauran al'umma waɗanda ma maguzawa ne kawai kowa a aiko masa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wada'a ila ahlil kitabi wada'a ahlil kitabi ila dini kuma ai labari yazo mutawatiran cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ahlil kitabi yahudawa na madina mun ji kuma kristocin najran da kristocin abin nan dake dake kasar madina har ila yau annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiraye su zuwa ga addinin sa kuma wasun su sun shiga wa qatalan man lam yadkhul fi dinihi minhum wanda basu shiga ba kuma ya yake su hatta aqaru bisagari har suka kaskanta suka yadda cikin kaskanci wal jizyati suka biya jizya ko dai su amsa ko su biya jizya cikin kaskanci fa buhital kafir duluka yake cewa wannan kafiri anan na kashe bakin shi na kashe bakin tsanya wana hadamin fauri ya tashi da tafi abin shi kawai ce zan ci gaba tattauna da kaiwa ya ji hujja malam ta ci kuikuyen shi wal maqsudu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya gama da wannan dajiyar sai dawo ya ce to abin nufi da shi ne shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yazil lam yazal fi jidalil kuffari al ikhtilaf milali nabi bai gushe ba yana tattaunawa da kafirai da duk bambance bambancen addinin su wa nihalihim wato da kafirai kristoci da kafirai yahudawa da kafirai maguzawa ila an tufiya har Allah ya dauki rayuwarsa wa kadhalika ashabuhu min ba'di hakan nan sahabbansa sun yi tattaunawa da waɗannan nau'o'in kafirai wa qad amara Allah subhanahu bi jidalihim billati hiya ahsan Allah ya umarni ya ce a tattauna da su amma tattaunawa mai kyau fi suratul makiyyati wal madaniyya Allah ya ambace haka a cikin surorin Makka da Madina kaga inda Allah ya ambace haka karara a cikin Nahli sura ce makkiya udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan wannan kaga makkiya ce suratul Nahli to a cikin suwar madaniyan kuma ba ambata karar ba amma an nuna shiwar din a aikace tattaunawar da Allah ya tayi da su to ku kawo kaza kun yi sau kawo hujja kaza cikin bakara cikin ali imrana da sauran surorin da suke yan madina wa marahu an yada uwahum ba'da zuhuril hujjati ila al-mubahala sannan bayan an tattauna hujja ta bayyana amma sun yi girman kai sun yi taurin kai sun ki imani sai Allah ya ce to kace su zo ayi alatsi sai alatsi قل تعالوا ندعو أبناء وأبناءكم ذا كرشي وبهذا قام الدين da wannan addini ya tsaya wato a kawo hujja idan wani zo da musu a tattauna da shi a kure shi in ya kiyada ya kuru a ce to in ya isa zo ai mubahala wannan shine hanyar tabbatar da addini wa inna ma ju'ila sayfu nasiran lil hujja takobi an sanya jihadi ne dan a taimaki hujja bayan an gama hujja an gane mutum kangara yake so sai a sa mai takobi yace wa adadu suyufi sayfun yansuru hujajallahi wa bunyan wa bayyanati yace mafi mafi adalcin takobi shine takobin da zai taimaki hujjojin Allah da da bayani dalla da Allah yake wa huwa sayfu rasulin rasulihi wa ummati shi takobin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da takobin mujahiduna cikin al'ummar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam mun ji wannan ki sai malai yace faslun wa minha daga cikin fiqhun da ke cikin wannan gaba anna min man anna man azzama makhluqan fawqa manzilatihi allati yastahiquha duk wanda wato ya girmama wani abin halitta ka bashi darajar da tafi karfin tashi bi haisu akhrajahu an manzilatil ubudiyatil mahba ka fidda wani bawa daga matsayin shi na bawa na Allah kamar da shi wani shafi daban faqad ashraka billahi wannan shirka ne ina abin da ɗan ɗariƙu suke yi da sufaye su ce wai ba shirka bane to kaji daga bakin malamai shirka ne wani bawa ka fidda shi daga gidan bauta da buƙatuwa zuwa ga Allah ka ce shi ke yin kaza ko shi ke bada kaza ko a wurin shi ake neman kaza ko ka tsuguna kana nema a gunsa ko ka kirayi sunan shi don neman bukata ko don neman wani agaji ko don neman wata mafita ko don neman gafara ko neman shiga a gurin Allah duk wannan nau'i ne na shirka jama'a da haka mu kiyaye wa wa ubida ma Allah ghairu wa abada ma Allah ghairu ya bauta wani Allah tare da Allah yayi shirka wazalika mukhalifun li jami'i da'awati rusul wannan ya saba wa dukkan da'awar annabawa gaba daya wa amma qawluhu fadin sa da yace innahu sallallahu alaihi wasallam kataba ila najrana bismi ilahi ibrahima wa ishaqa wa yaqub mun ji a baya an ce yace bismi ilahi ibrahima wa ishaqa wa yaqub yace fala adhunnu zalika mahfuzan shi ina ganin wannan bayanin da aka kawo bai tabbata wa qad kataba ila hiraqal saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wasiƙa zuwa ga Hirakala bismillahir rahmanir rahim wa hadhihi kanat sunnatuhu sunnatuhu fi kutubihi ila al-muluk rubuta bismillahir rahmanir rahim ita ce sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da wasiƙun da ya rubuta zuwa ga sarakuna kamar sai ya ce insha Allah ta'ala anan gaba kin wa qad waqa fi hadhihi riwayati hadha anan kuma sai aka ce bismi ilahi ibrahim wa isaqa wa yaqub وقال ذلك قبل أن ينزل عليه wancan kuma na hirakal wanda an yi shi ne a farkon musulunci annabi ya rubuta shi ne qabla an yanzil alaihi tasim tilka ayatul kitabi qur'ani wa kitabin mubin suratu an-naml kenan me yake ishara a cikin ta ne fadin Allah ya ayyuhal qalat ya ayyuhal mala'u innahu ulqiya ilayya kitabun karimun innahu bismillahi innahu min sulaiman innahu bismillahir rahmanir rahim kaga a ciki ne aka samu wannan sigar ta fara wasiƙa da sunan Allah da annabawa suke to kuma tun a makka aka yi wannan wannan kuma ta najran a madina ne kaga bai dace a ce an canza wani salo daban ba haka ya kamata a ga anan ma a gaga da yace yana ganin ba mahfuzi bane a wajen rubutu kamar yadda muka ji wannan ana farawa ne da wannan ainihin siga kamar yadda tabbata bismillahir rahmanir rahim min fulanin ila fulanin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mun karanta a baya ko wa hadha ghalatun ala ghalatin ichi kaga wannan kuskure ne bisa kuskure fa inna hadhihi surata makkiyatun bittifaqin wannan sura ta nan sura ce yar makka wa kitabuhu ila najrana ba'da marja'ihi min tabuka shi kuma wannan sakon zuwa najran ya faru ne a shekara ta 8 ko ta 9 bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga yakin tabuka wafiha a cikin wannan kissa akwai jawazu ihanati rasulul kuffari ya halasta a wulakanta ƴan aiken kafirai wa tarki ikramihim a wata nuska wa tarki kalamihim amma abin da yake a cikin abin nan wato makhtutat shine wa tarki ikramihim a ki girmama su idza zahara minhum ta'azum wa takabbur in suka nuna suna jiji da kansu suna girman kai bayin rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lam yukallimu rusula annabi sallallahu alaihi wasallam bai magana da waɗannan ƴan sako ba walam yurda salama alaihim bai mai musu da amsa sallama su ba hatta labifu siyaba safarihim sai da suka cire kayan ƴan gayin nan suka sa kayan matafiya wa alqaw hulalahum wa hulahum suka cire kayan su hulal shine wato kaya wanda yake set wanda ya hada da riga da wando da hula duka iri ɗaya misali shine hulal hulahum su kuma shine kayan kwalliya zinariya da suka saka da sauransu ومنها yace da gaskiya ila yau anna sunnata fi mujadati al-batil idza qamat alaihim hujjatul lahi wa lam yarji'u cewa sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da tattaunawa da mazuwa barna idan aka tsaye musu da hujja Allah amma suka yi kangara suka ki su dawo bal asarru alal inad suka nace akan taurin kai an yadda uwahum ila al mubahala sai a kiraye su zuwa ga yin alatsi ne wa kad amara Allah subhanahu bidhalika rasula kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya anshi umarni daga gurin Allah game da haka walam yaqul annabi bai ce inna zalika laysa li ummatika Allah bai ce mishi inna inna zalika laysa li ummatika min ba'dika Allah bai ce masa kai kadai na halastawa wannan bada al'ummarka ba wada'a ilayhi ibn ammihi abdullahi ibn abbas liman ankara alayhi ba'da masail al-furu'i abdullahi dan abbas yayi ya kirayi wanda ya masa inkarin wasu daga cikin furu'a wato wasu daga cikin mas'aloli na fiqh in ya fada sai ya ce sai ya ce man sha'a la antuhu ala zalika Ibn Abbas yana da wannan fatoyin suna nan da yawa an kuma cikin musannaf da Abdurrazzaq sanani da littafin Sa'id ibn Mansur da Al-Faqih wal Mutafaqqih na al-Imam Al-Khatib al-Baghdadi za ga misalan su kamar misalin fadin sa da yace Allah bai ambaci kaka bai ambaci uban uba da sunan kaka ba uban uba uba ne a shari'a ce saboda fadin Allah wattaba'tu millata aba'i ba a ce a ji daɗi ba sai ce man shi itu la an tuhu ala zalik wanda yake ganin ba haka ba to zan yi la'ani da shi ya sake cewa wata rana idan mutum ya ma bai wasa zihari to wannan ziharin ba a itibari da shi saboda Allah ya ce walladina yuzahiruna minkum min nisa'i matan aure ake nufi yace man man sha'a ko man ankara la an tuhu ala zalik duk wanda yace bai yadda ba in ya isa ya zo mi la'ani Ibn Abbas yana yawan faɗin wannan idan ya kafa hujja. Mun gane? Walam yunkir alaihi sahabatu. Sahabbai basu mishi inkari ba. Wada ilaihi al-Auza'i Sufyan ath-Thawri fi mas'alati raf'il yadayn. Daga wani misalin ba. Al-Imam Abdurrahman ibn Amr al-Auza'i, Imam Ahli Sham. Yazo aikin haji. Sai suka gamu da Sufyan ibn Sa'id ath-Thawri, shi kuma wani imam ne daga cikin a'immatu Kufa. sai suka gamu a zaman da ake zaman mina kamar yadda kisa take cikin littafin a sunanin kubra na limamul baihaqi da suka gamu sai aka bu za a yi sallah kai sufyanu sauri idan yana sallah su sallah mutanen kufa ba sa daga hannu gun tafiya ruku'u da wurin dagowa ashe wannan malami shi kuma a garin su sham su kuma ana dagawa da gama sallah sai ya ce mishi ya aka yi na gaba ka daga hannu a wuri kaza da wuri kaza kawai Sufyan al-Thawri kawai sai yace haddasana Yazid ibn Abi Ziyad sai yace fahimin baki mun shi ya zaka mun hujja da hadisin Yazid dan Abi Ziyad bayan ka san cewa malamai ba sa karbar riwayarsa ni kuma na maka hujja da hadisin Zuhri daga Abdullahi dan Umar cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi ma kulli ma kulli nahdatin wa khabdatin duk wani tashi ko sunkuyo annabi na daga hannunsa sai sauri ya ce to mu dai wannan shine hujjar sai ce to in ka isa umbina ilal maqami nalta'in in kana ganin cewa kafi ni gaskiya wannan katin da ka kawo isnadi mai rauni ka tashi mu je ga maqam can mu je maqama ibrahima ni da kai mai alatsi ne wa wanda bai da gaskiya albarka yawa yake cewa fasakata thauri walam yaqul shay'an sauri kawai sai kama bakin shi shiru mazhabu suke nan ta garin su kuma sun gamsu da ita ko da ana da hujjar da ta fita su karfi ba za su saki ba kuma ba za su yi wani tsinuwa akai haka mutane suke tun bayo to shine yake mana ishara anan cewa wada'a ilayhi al-auza'i sufyan ath-thawriyya fi mas'alati raf'il yadaini wa lam yunkir alayhi dhalika wa hadha min tamamil hujja wannan daga cikin cikon hujja an ka iya cewa za ka yi mula'ana a kan hujjarka yadda cewa ka gamsu da abin da kake a kai ki saura kuma hanyar wannan yana tsaye idan aka yi musu irin haka aka yi kikaka babu laifi a tafi zuwa ga haka domin abu ne da ka ƙudurce ka yadda da shi kake da yaƙini a kai ba laifi ba ne don ka ce za ka yi ainihin mula'ana a kai wallahu ala haka nan ibn taimiyya shi ma ya mun karanta a baya ko ibn kaim ya ba mu labari a cikin littafin rigima ibn taimiyya da yan karamita da ya ce to su zo a yi mula'ana a gaban sarki suka ce ba za su haka nan yayi wannan ma da wasu daga cikin malamai waɗanda suka dinga jayayya da shi ce to ni da ku tunda mun kula hujjoji an gama magana hujja babu wani abu sabo da za a faɗa to a zo a yi wannan alasi sai alasi ne din su ma ba su yadda ba saboda haka kaman ya tafi ne a matsayin sunnan malamai suna yi zamani bayan zamani to wannan dan kuma wannan zamani wanda wani ma a Facebook zai fito ya ce to duk wanda ya sai fito ai ai alasi titi a Facebook kawai zai watsa ta duk wanda ya ga dama ya zo su Allah ya kyauta kaga sun samu ƙarin hujja kenan ko ومنها جواب صلح أهل الكتاب على ما يريد الإمام يا هلستا أي صلح دا أهل الكتاب أبسا أبند شوغبا مسلمي يغداتي و من الأموال ندوك يدرس باير تجزية ومن الثياب هو تفافي وغيرها هو ناب ويجري ذلك مجرى ضرب الجزية عليه ذاك أن شكو دي أغنس وكا أن شكو تفافي هو نكاين أيكي وأن شيني جزيسو فلا يحتاج إلى أن يفرد كل wahidin minhum jizya ba sai an ce kowane mutum ga jizyarsa ba su bayar a dunkule hukuma su ta bayar a madadin su bal yakunu zalikal malu jizyatan alaihim yaqtasimunaha wannan dukiya da suka bayar ita ce jizyarsu da za su rarraba ta kama ahabbu diya da suka so su ci tun su rarraba su rarraba su hada kudin yace walamma ba'atha mu'adhan ila al-yaman amarahu an ya'khudha min kulli halimin dinaran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika mu'adh zuwa kasar Yaman yace mishi duk wani baligi zai ba da dinari daya a wata nuska ya zo da au adlahu mu'afiriyan yana cikin nuska ko wannan ma gaskiya bai cikin asalin rubutun hannun shi amma ma'anar shi au adlahu ko madadin dinari mu'afiriyan wato ya ba da sutura sutura mu'afiri sananniya ce kamar a ce yanzu sai a ce misali ya ba da aska tara zazzau misali ko ko riga iri kaza ko turmin atamfa yar ingila kaza abu ne sananne ko mun gane ko a ce zai bada shadda yar yar switzerland yaji kaza to shine suke ce mishi mu'afir suka ce mu'afir suna nufin wani sutura ne na musamman sananne da suke amfani da shi wal farqu bainal mawdi'ayn bambanci tsakanin waɗannan abubuwan guda biyu tsakanin na ƙasar wato Najran da na kasar sauran kasar Yaman anna ahla Najran lam yakun fihim muslim su an Najran kirista ne zallan su wa kanu ahla sulhin kuma an yi sulhu da su wa amma ahli wa amma al-Yaman fa kanat daral islam kasar Yaman kuma musulunci ne a gidan a garin musulunci ne wa kana fihim yahudun amma akwai yahudawa da suke zaune a garin fa amarahu an yadriba al-jizyata ala kulli wahid min waɗannan Yahudawan su za a tsintsinta su ba da jizya wancan kuma duka ƙasar aka ɗaura mawa don da dukansu babu musulmi ya ce wal fuƙawu ya husunar jizyata bi hadar kismi duna al'awwal su kuma wato malaman fikihu suna keɓanta jizya ga irin waɗannan mutanen ne banda waɗancan da farko wakilahu ma jizyatu duka bin jizya ne da wanda gwamnati za ta biya a madadin mutanen ƙasarta da wanda mutane ɗaya za su biya duka jizya ne fa innahu malun ma'khudhu min al-kufari ala wajhi sagari fi kulli am shine duke da za a sa abun kafirai a bisa sun kaskantu kullun shekara kamar da Allah yake cewa wato hatta yi utul jizyata an yadin wa hum saghiru wa minha daga cikin fiqhun dake wannan gaba akwai jawazu thubutil hulal fi dhimma halaccin ya zama an bu bashin sutura wato a ce ga wani ya ci bashin sutura ana bin sa ko ga wani ya ci bashi zai biya ne da sutura ya zama wato sutura ta zama kamar yadda kuɗi suke matsayin abin da medium na exchange na service to za a iya amfani da sutura a waje a madadin kuɗi kama sabata fi diyyati aida kamar yadda ya tabbata za a iya ba da diyya ta hanyar bayar da sutura wa ala hadha yajudu thubutuha fi dhimmati bi aqdi silmi wa dhamani wa talaf da haka karkashin haka ya halasta a tabbatar da ita a wuyan mutum ta hanyar kulla wani sulhu ko biyan abu ko in ya lalata kama sabata fiha bi aqdi sadaqi wal khul'i kamar da iya biyan sadaki ko khul'i yana ishara zuwa ga sayyidina Umar dan Khattab a zamanin halifancin sa da ya tashi yace to diya raqumi 100 ana iya biyan equivalent dirhami kaza ko dinari kaza ko buhun dabino kaza sai ce ko kuma a bada riga set kaza haka shi ma ya zama medium na ansa da bayarwa ina fata mun gane wannan kuma yana da alaka da al'adun mutane ومنه ومنها أنه يجوز معاوضتهم على ما صاله عليه من المال بغيره من أموالهم بحسابه kuma yana halascin abinda aka yi tattauna da shi za su bayar a sulhu wanda bai da wannan abin zai iya bada wani abu madadin shi wanda kimarsa ta kai wannan abu za an ce su bada dinari kaza wanda bai da dinarin zai iya bada wani abu mai darajar wannan dinarin kamar dabba kamar abinci kamar sutura din kamar kayan aiki ko makamai inda mai karban jize yayi da zai karba shikin wa minha ishtiratul imami alal kuffari an yurusulahu sannan shugaba yana da yancin ya ba su sharadin cewa yan aike na ku za ku ba su accommodation accommodation din su at your expense wa yukrimunhum kuma za ku kula da su za a ba su abinci mai kyau sai ma sun zaba abin da suke so su ci za a ba su tsaro za a ba su duk abin da suka bukata wa yudhifuhum za a bu za a aje sa matsayin baki na musamman ayyaman ma'adudatan kwanaki sanan waminha ha ila daga cikin sharadan jawabu fiqhun jawabu ishtirafihi alaihim ariyata ma yahtaju ilai ma yahtaju muslimuna ilaihi min salih ya sharadanta cewa za ku ba mu aran abin da muke bukata mu musulmi na makamai za ku ba mu aro au mata'in ko kayan aiki kamar abin hawa au haiwanin ko dabba wa anna zalikal ariya madmuna kuma cewa wannan abin aran za a dawo muku da kayan ku lakin hal hiya madmuna bi sharti aw bi shar'i shin wannan biyan dawowan sai an saka sharadin ne sannan za a dawo da shi ko ku haka shari'a sanada tun farko yace haza muhtamil wannan yana daukan kowanne waqad taqaddama al-kalamu alayhi fi ghazwat hunayn a can baya a cikin yakin hunayn ya magana akan wannan وقد سرها هنا بانها مضمونه بالرد anan dai mun ji annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a dawo musu da kayan su walam yata'arrad li damalil talaf annabi sallallahu alaihi wasallam magana akan idan sun lalace ko za a biya ba wa minha anna al imama la yuqiru ahli al kitabi ala al muamalat ar rubawiyya li'annaha haramun fi dini wannan katin yana da alaka da wani abu da muka karanta da safe yau wanda suke shine idan aka je za a musuluntar da maguzawa to za a iya rage wasu sharuɗan musulunci don sa an shi kalma maguzawa ne wanda ba su da addini amma idan kiristoci ne wanda suna yin kiristanci to ba za a ba su dama su ci gaba da yin wani abu wanda a addinin kirista haramun bane al misali yanzu zina da shan giya da cin riba da caca a kiristanci haramun ne amma kiristoci ba sa observing waɗannan haramcin ba ruwansu suna yin duka wannan iya shigen sun kangare ma shari'ar ko in ka je ka musu wa'azi za su musulunta suka ce za su ci gaba da shan giya ko za su ci gaba da yin zina ba za a yadda ba amma idan ba ma guje ne wanda bai bin wata shari'a da ta haramta wannan to shi za a yadda ya karbi kalma daga baya ya tuba ya bar sauran na fata mun gane to shine anan yake cewa shugaba da zai bai wa kiristoci dama su zauna a ƙasan musulmai su ci gaba da yin addininsu to ba zai yarda musu su ci gaba da cin riba ba saboda riba haramun ne a addininsu da yana ha haramun fidi ne da haka idan za a yi shari'ar musulunci a wata jiha kuskure ne a ce to su banda su misali yanzu shari'ar musulunci da aka yi nan da a ce ai ta ba su haƙuri ai ba za a hana kuyi naku ba a'a har da su dole su hannu saboda ai su ma a cikin addinin attaura da injila an haramta wannan duk wata shari'a ta sama da Allah ya aiko ta zo da haramcin waɗannan khaba'if da haka dan ne kai kana kirista zaka ce wai kana zana kasan musulmi sun sa shari'a musulunci ka dinga yeko kana ihu cewa an cuce ka saboda an ce kaka sai da giya saboda an ce kaka bude hotel gidan gidan karuwai da gidan rawa saboda an ce kaka cirba ka ce wai ana cutarka ba cutarka yake ba kai ma lazumin ka ne ka bi wannan tunda an yadda zaka ci gaba da zuwa cocin karan lahadi to a cikin wannan addini da kake a ran Lahadi akwai waɗannan dokokin kamar da addinin da musulmai suke na musulunci shi ya kawo musu wannan dokokin to in dai da gaske ne ka yarda da kiristancin da kake to dole ka bi wannan dokokin a ƙasar musulmi ina fata mun gane wannan saboda ka shi sa wajibi ne zama shari'a musulunci da za a yi ya zama malamai ne za su faɗi yadda za a yi ta ba 'yan majalisar dokoki kawai sai su tsara abin da suka ga dama ba in dai ba sun nemi taimakon malamai kuma ga masana nan cike da ƙasar nan ga cibiyoyin ilimi na iri daban-daban alhamdulillah Allah ya saka wa jami'a Ahmadu Bello da alkhairi cibiyar abin da cibiyar da ake cewa Center for Islamic Legal Studies su professor Ibrahim Ahmad Aliyu su su su su Ibrahim a a a sunan shi eh su su Malam bin Usman dan bi Usman ko akwai ɗayan Malam Ibrahim wa ake ce mishi wanda shine ma daraktan wajen da shi bai PhD ba na manta sunan shi wani marubucin nan Ibrahim Suleiman waɗannan kaukaban ta malamai wallahi su suka yi duka wannan aikin Allah ya saka musu alkhairi kuma da da gwamnonin sun yarda sun yi aiki da ita da ya shara musulunci lahiya lau saboda malamai ne masana fiqh masana usulul fiqh sun sha wahala ba yar kaɗan ba sun shigar da lokacinsu da dukiyarsu da da time ɗinsu an musu barazana ba yar kaɗan ba akai amma duk sai da document ne suna nan in ka je kwangwazon na maka su tun zamanin da aka yi 2001 ne ko ko 2000 zamanin da su makarfi su yarima su wane ne da wane ne da aka yi ta wannan rugunsumin shari'a ne to document din kuma suna nan amma ba aikin ake ba ba aikin ake ba abinda aka dama kawai ake yi Allah ka tsare duk da haka zaka ga cewa wannan abu da aka yi tutun shari'a ya rage barna a wasu wurare to kuma dama abin da ake so barna ba za a yi hana ta duka ba to a rage domin daga lokacin akwai garuwan da da dama aka daina barin a yi gidajen rawa gidajen banjo wurin abin nan bori gidajen karuwai da wuraren kaɗe-kaɗe da raye-raye na bukukuwa aka hana cakuɗe ne maza da mata kaga an rage barna ita barna ba a barin ta ci gaba da sakata tana walawa sai an dinga gintse ta ana rage ta Allah ka kyauta Allah ka samu dace don haka wannan wajibi ne a hana su yace wa hadha kama la yuqirruhum al-sakar kamar da ba za a basu ci gaba da shan abun maye ba wala alal liwati waz zina ko a basu dinga luwadi ko ko zina ba bal yahudduhum ala zalik in suka yi wannan laifuka za a musu haji wannan shine shara musulunci ba za a ce ai ba ruwan musulunci da su ba idan haka ne sai su tashi su tafi ƙasa arna can su je su amma ƙasar musulmai in suka yi wannan sun taɓa dokar musulunci kuma za a yi musu haji wa minha daga ciki har ila yau annahu la yajuzu an yu'khadha rajulun min al-kuffari bi dhulmi akha bai halasta a kama wani mutum cikin kafirai saboda wani mutum cikin kafirai daban da ba shi ba yayi wani zalunci wato idan wani mutum yayi wata barna ba a kama abokinsa ko dan uwansa ko wansa ko kaninsa ko mahaifinsa ko matarsa ko makwabcinsa ba daidai bane kamar yadda kamala juzalika fi haqqil muslimina wakilahuma zulmun kamar da bai halasta haka ba a hakkin musulmai kuma duka zalunci ne irin abinda ake yanzu mutum ya wani laifi a neme shi a rasa sai a rarrabu duk wanda aka samu na kusa da shi kai a kama a ce sai ya fito da shi wannan ba daidai bane wannan ba daidai bane wa minha anna aqdal ahdi wa dhimmati mashrutun bi nafsi ahli ahdi wa dhimmati wa islahi yace kuma wannan yana nuna mana cewa duk abin da kulla na alƙawari da ainihin wato abinda za a rataya a wuyan shari'a na kula da wasu mutane mazuwa alkawari to ana yi ne dan a inganta musu su ma rayuwarsu ba za a cutar da su ba fa idza ghashul muslimina wa afsadu fala ahada lahum wala dhim idan suka cutar da musulmai suka yi barna ya zo a wata ruska fi dinihim to babu shi idan suka cutar da musulmai suka yi barna fala ahada lahum ba alƙawari ya kare wala zimma ba su da wani mutunci kuma wa bi hadha aftaina nahnu ibnu qayyim yake cewa musu ibnu qayyim haka muka bada fatawa wa ghayruna mu da wasu malamai fintiqadi ahadihim lokacin da kristoci suka karya alƙawari lamma haraqul hariqa sannan suka kunna wata gobara al'azima mai girma fi dimashqa a garin dimashq hatta sara'il al-jami'i har wannan gobara ta je ta ci babban masallacin Dimashq wa bintika di ahadin man wa ta'ahum muka ce kuma da su wanda suka kura wutan da waɗanda suka goyi bayan sa akai wa aanahum da wanda ya taimaka musu bi wajihin ma ko ta wace fuska ne bal ba haka ba wa man alima bi zalika wa man alima zalika da wanda ma yake da labarin za a hura wannan wutan walam yarfahu ila walil amri amma bai je ya faɗa hukuma ba muka ce fa inna hadha min a'zami al-kishi wad-darari bil islam wal muslim muka ce dukkanin su hukuncin su kisa ne gaba daya ibnu qayyim yana ishara zuwa ga wani abu da ya ambata mana a can bayan lakutan sai da yake magana akan hadiyu sallallahu alaihi wasallama fil ardil magluba shiryan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da kasar da aka ci yaki ya kawo cewa musulmai sun sun mallaki kasar Dimashqa sun zauna a kasar Dimashq ana nan a shekara ta 740 musulmai suke mulki amma akwai yahudawa akwai kristoci suna karkashin mulkin musulmi kuma ana kare musu da haƙoƙinsu sai wasu ɓata gari a cikin su suka je suka yi mitin cewa za su jawo musulmi asara suka kona kasuwa suka kunnawa kasuwa wuta ta cinye dukiyoyin musulmai cikin dare har ta cinye wani sashe na masallaci da aka zo aka yi bincike aka gane cewa da gangan ne aka yi inflicting wannan wannan ainihin wato wutar sai aka kira malamai to a cikin sa da ibn qayyim sarki na wannan zamani ya ce to su bashi fatawa bai hukuncin waɗannan shine suka ittifaki akan wannan fatawar cewa duk wanda da shi aka je aka yi wannan konan da wanda ya taimaka duk wata irin fuska da wanda ya san za a yi da wanda ya rufa masa asiri dukkanin su jinin su ya halasta aka kama su duka aka kashe su ba su da sauran aiman irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da mutanen Quraiza da sauransu shine yake maka ishara akan cewa su ma irin wannan fatawar suka bayar a wancan lokaci ganin cewa irin abin da ya faru da da, mutanen ya dace da abin da aka ji game da ainihin wato Bani Quraiza a can baya ina jin za ku iya tuna wannan karatun ku an karanta shi a can baya ya dade ne shi yasa ba dole a tuno ba karatu yau kasir na ɗari uku da ashirin da biyar jama'a ai tuna tuna baya ji ba ce shi ne roƙo wannan dai sai dai a ce sai dai Allah eh wani abu in ka je ka ji ma kai da kanka sai ka sai ka ma yaushe ma ka faɗi shi yaushe ma ka faɗi sai dai yan social media su lalubo nan su lalubo can to Allah ya shirye su ya Allah ya sa mu gama lafiya mu da su za mu saurara nan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai bayan sallah kenan ko sai mu tashi inda yake cewa minha باث الإمام العالم إلى أهل الهدنة صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسابه وسلم فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وعليكم السلام السلام عليكم